الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 25 ga watan jun shekara ta 2012 wannan shine kasan na 80 daidai daga cikin jeren giyar karatutukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'a muna karatu dangane da kitabul iman wato matattarar da imam muslim ya tattara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake fassara mana ma'anar waɗannan hadisai da suka zo game da imani da abubuwan da ke rugurguza imani da kuma bayanai akan menene fassarar waɗansu hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana wasu maganganu na kafirci da kuma wasu ayyuka na kafirci a inda muke jin malam yana tara mana waɗannan hadisai ne don a nuna wacce fassara ce malamai suka yi musu Allah madaukakin sarki ya taimaka mun shiga wani babu lokaci ya kure mana bamu dauko da kan shi babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam babin da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci mahaifin shi a halin yana sane da cewa mahaifin shi ne kuma ya kyabace shi ya zo a cikin wannan hadisin ne cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya kyamaci mahaifin shi to ya kafirta ma damar yana sane shin yanzu ya kafirta kafirci irin na shiga wuta da dawama to shine manyan masana za su fassara mana menene annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام أبو الأسود الدؤلي يباب لاباري ويحيى بن يعمر ya labarin da ya samo shi daga malamin shi Abu Zarr al-Ghifari sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikakken sunan shi shine Jundub ibn Junabata Baghifari ne ana mutane ne waɗanda yake masu ƙarfin hali mutane ne masu juruwa daga cikin ainihin larabawan ƙauye annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu Abu Zarr ya bada labarin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na cewa laysa min rajulin yad'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar babu wani mutum da zai da'awar wani wanda ba uban shi ba a kiraye shi ko ya danganta kan shi ga wani wanda ba uban shi ba a halin yana sane da cewa wannan din ba uban shi bane sai ya kafirta ma'ana duk mutumin da ya dangantu zuwa ga wani wanda ba uban shi ba a matsayin uban shi a halin ya san haka to wannan mutum ma da mare haka to ya kafirta wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna wanda duk da'awar abin da ba nashi ba to wannan mutum ba shi tare da mu wannan da'awa ta haƙƙi ce na abin da ya shafi ainihin mace ko baiwa ko gida ko wata dukiya ma damar kai rintan cewa taka ce ko naka ne a halin ba naka ba manzo Allah yace baka cikin mu al'ummar musulmi wal yatabawwa maq'adahu minan nari kuma ya tattalawa kanshi mazauni a wuta tun anan duniya wa man da'a rajulan bil kufri wanda ya kirayi wani mutum musulmi da kafirci ya ce mishi ya kai kafiri aw qala ko kuma ya kirayi wani musulmi adu wallahi ya ce ya kai makiyin Allah walaysa kadhalika halin shi wannan mutum ba kafiri bane kuma ba makiyin Allah bane illa hara alaihi sai wannan kalma ta kewayo ta dawo kanshi to wannan shine hadisin da muka fara tattaunawa lokaci ya kure mana insha Allah ta'ala kamar yadda muka bayyana da mu cewa wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fitar da shi kuma daga cikin malamai waɗanda suka fitar da shi har wa yau Imam al-Bukhari ya sake fitar da wannan hadisi a cikin littafin Al-Adab al-Mufrad haka al-Imam Ahmad haka al-Imam Abu Awana haka al-Imam Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da wannan hadisi mas'ala ta uku dangane da wannan hadisi ita ce malamai suka ce na daga cikin karatu da ilimi da muke ɗiba a cikin wannan hadisi itlaqul kufri 'ala al-ma'asi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan kira wasu laifuffuka kai tsaye sai ce musu kafirci wa annaha tunafi kamalal iman akan cewa waɗannan ayyuka da annabi ya kiraye su kafirci to ba wai kafirta mumini suke ba sai dai suna kore cikakken imani daga kan musulmi wa huwa al-gharad alladhi awradahu al-musannif rahimahullah ta'ala bi irad al-hadith huna wannan manufar ita ta sa muslim ya kawo hadisin anan dan ya nuna maka akwai wasu abubuwa da annabi ya kiraye su kafirci amma yana son ya bayyana munin abin ne da kuma aikin aiki ne na kafirai amma kai da kai ba za a kafirta ka ba sai dai a ce imanin ka ya ragu ko kuma babu cikakken imani wasaniyan darasi na biyu da hadisin ke karantar da mu bayani tahrimul intima'i intifa'i min an-nasb al-ma'ruf idan ya zama ga ubanka wanda yake kai ka san shine ubanka kuma kowa ya shaida shine ubanka to shari'ar musulunci ta haramta maka ka kore danganta kanka zuwa ga wannan uba walid'a ila ghairihi ka koma kana danganta kanka zuwa ga wani wallahi wannan mas'alar ba karaman mas'ala bace don ba ta shafi tarbiyya bane kadai ta shafi aqida saboda haka waɗanda suka san cewa iyayensu mata sun fito daga wani babban gida iyayensu maza kuma sun fito daga wani gida da ba a san su ba sai ka ji mutum ya cire sunan mahaifin shi ya koma ana banganta shi zuwa ga kakan shi na wajen uwa Allah ya sa kun fahimci wannan akwai wannan ɗabi'ar da yawa a cikin mu mutanen Zaria da mutanen ƙasar Adamawa mana kaiwa ne dan talaka ne ka je kawo aure daga gidan ainihin waziri wane ko daga gidan tafida ko daga gidan wane sai ana nan sai aka haifi da madadin dan ya rinka danganta sunan shi zuwa ga sunanka to wai shi to ai yana ganin sunanka ba shahararre bane don haka sai kaga ko ba zai danganta kan shi zuwa ga ka ai sunan shi Muhammad kai kuma uban shi sunanka Ibrahim to amma kakan shi na wajen uwa sunan shi Waziri ko sunan shi Laban ko sunan shi Tafida sai kaji ya ce Muhammad Ibrahim Tafida to me yasa ake ce mishi Tafida ba a danganta mutum zuwa ga dangin uwa ku kiyaye musulmi yana dangantuwa ne zuwa ga dangin uba ko suwa ne ne ko dangin uba saboda dangantaka su yanzu ta jini so ba abin kyama bane mahaifinka ko da kafiri ne ko da mashayin giya ne ko mai lalacewa shi shi din shine ubanka ba yadda ka iya kuma ba za ka dauka cewa bakar kaddara bace domin ne domin tsari ne kawai na Allah kar ka dauka cewa wai bakar kaddara ce a dauki cewa haka Allah ya tsara abu amma kar ka dauka abu ne da za ka yi nadama ya akai ka fito ta jikin wani Allah ya yi maka kuskure kenan ko ne kake nufi so babu wani abin kyama haka in ya zama kana cikin wasu al'umma waɗanda suna kyamar kaza suna kyamar kabila kaza kai kuma daga cikin ta ka fito dan menene zaka zo kana kyamar dangantuwa zuwa ga wannan kabila kar ka kyamaci ko kadan zuwa ga dangantuwa ga sahabi Abu Zarr mun ji ya shahara da cewa Ghiffari ka san Ghiffarawa kuwa a wurin Larabawa Qurayshawa kamar da Bahaushe ke kallon katafawa haka bahaushe bahaushe da yake kallon katafawa haka quraishawa suke kallon gifarawa amma ko jihadi ake in ya zare takobi zai takawa kafiri sai ce khuz hadha min waladul gifar karbi daga dan gifarawa saboda jinin su ne a jikin shi baka da dalilin da zaka kyamaci iyayenka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha anna taqyidahu bil ilmi mimma la budda minhu fil halatayn to amma wannan haramci da aka ce fa ka sani dole sai in ya zan yana cikin sani Allah ce an sace ka an kai ka wata ƙasa ne sai ka tashi kana danganta kanka zuwa ga waɗannan mutane ba yadda ka iya ba kayi ne da son ka ba iya abin da ka sani kenan ko ka tashi ka ga wani mutum ana danganta ka zuwa gare shi wannan kan babu matsala akai domin baka sani ba don haka kayyadewa da cewa sai in ya sani to wannan babban magana ce isbatan wa nafyan idan kana danganta kanka zuwa ga wani mutum a matsayin shine babanka iya abin da ka sani kenan to ba za a zarge ka ba idan kana kore kanka daga wani mutum a matsayin ba babanka bane a matsayin kai fa iya sanin ka ba babanka bane a halin kuma shi babanka ne amma ba da gangan kake ba kai iya abin da ka sani kenan to anan babu zargi sai yake cewa li annal isma domin shi ne shi inna ma yatarattabu ala al alim bi shay'i al muta'ammid lahu laifi na tabbata ga wanda ya san abu ne kuma ya yi da gangan amma wanda bai sani ba bai da gangan ba babu komai wa minha bayanu tahrimi da'awa ma laysa lahu fi kulli shay'in wannan hadisi yana nuna mana bai halatta ka yi rumtan wani abu ba kowane iri ne sawa'un ta'allaka bihi haqqun li ghayrihi am la wannan abin yana da alaka da haƙƙin wani ne ko kuwa ba shi da alaka da haƙƙin wani misali kayan gwamnati sai mutum ya dauki abu wani lokaci daga ma'aikata an kai magana sai ce ah naka ne ina ruwanka na gwamnati ne ma'ana ko da abu ne wanda yake babu wanda yake da'awar shi to bai halatta kai ka janye shi ka ce to kai ka dauka ba domin ka'idar ita ce naka ne a ba naka bane to kai rabu da shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau don mutane da yawa yau ko aikin gwamnati ne sai ga wannan ya dauki wannan karfe wannan ya dauki wannan tsohon kaza wannan ya in an yi magana ya ce to kayan gwamnati ne ko kuma ya samu wasu miyagu su mishi fatawa cewa to ai ka ɗibi rabanka kenan to sai ai tambaya a yaushe aka raba kuma sauran jama'a da ba a raba da su wafa su kuma fa kayan dafi su neme nasu haƙƙin a wurinka ku daina wasa da haƙoƙi jama'a wa fihi annahu la yahillu lahu an ya'khudha ma hakama lahu bihi al-hakim wannan hadisin yana nuna idan aka je ana shari'ar abin da kai ka san ba naka bane amma sai zama lauyan ka yafi karfi yafi iya jawabi amma kai a hakika ka san abin ba naka bane sai alkali yayi amfani da dalilai da suka bayyana gare shi sai ya dauki fili ya baka ko ya dauki gida ya baka ko ya dauki wani abu ya baka ka sani da cewa wannan shari'a bata halatta maka ba domin mutane sai mu ce a to tunda dai alkali ya bani yo ina ruwana wallahi ƙarya ne sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kobi sahabbai yace kukan kawo kuka zuwa gare ni yiwa wani ku ya fi wani iya jawabi to kuma ina hukunci ne ga abin da ya bayyana na ƙarfin hujjoji annabi ya ce duk wanda na ɗauki haƙƙin wani na bashi wallahi wuta na yanka mishi bata halatta gare shi ba saboda haka in alƙali ya yi rulin kai ne kake da gida kaza a halin kai in ka koma a kokon zuciyarka ka san ba naka bane wallahi tallahi karka karba shari'a ba za ta halatta maka abin da yake ainihin haramun bane sai ce idza kana la yastahiquhu ma damar bai cancanci ya karbi wannan abu ba qala fil fathi to sai babban malamin duniya ibnu hajar a cikin fathul bari sharhin bukhari yace yu'khadhu min al hadisi tahrimu ad-da'awa bi shay'in wannan hadisi yana nuna mana kenan haramun ne musulmi ya rinta wani abu laysa huwa lil mudda'i wanda ba nashi ba sayadkhulu fihi ad-da'awa al-batila kullaha dan haka duk wani rinto na ƙarya to haramun ne malan wa ilman wa ta'alluman wa nasaban wa halan wa salahan wa ni'matan wa wala'an wa ghayra zalika sarki ya tabbata ga Allah wani ilimi sai manyan malamai irin waɗannan ku ji jama'a a cikin sadara uku ya game komai da ake bukata dangane da waɗannan rigingimun da a yau su ake fama da su yace haramun ne kai da awar abin da ba naka ba dukiya ce ko ilimi ko kuma koyarwa ko kuma wata nasaba ko wani hali ko kuma wani gyara ko wata ni'ima ko wata kujera ta mukami ko wani abu daban me ya rage ko boka dobe su dukiya bai halatta dukiyar da ba taka ba gida ne fili gona dabbobi ko makamantan haka wani abin takeici ya faru a garin nan yau wata uku ba sai na fayyace shi ba su waɗanda abin ya same su su sun san kansu uban su ne ya mutu kusan shekara ashirin da ta wuce an yi an yi a raba gado shi babban ɗaya ki a raba gado duk inda aka kai ƙara sai je tifin alƙali je ba da cin hanci tafiya ta tafiya har sai aka kai ƙara wurin wani shahararren alƙali a garin nan wanda ni malami na ne ya kace shi kuma akan sai ya yi hukunci da gaskiya shi wannan ya je ya kai cin hanci ya ƙi karba ya je ya kai mutane an kaɗa an raya an ƙi sai ya dawo duk garin ba wanda bai san maganar ba a yanzu da ke saurare na in akwai ɗan garin ya san kadiyar ta shahara yau wata uku da faruwar matsalar yuran tsuwa shi kuwa ba za a yi wannan shari'ar ba saboda me ya sha alwashi ya je ya yi duk tsafin da zai yi shi kuma wannan malami ya matsa sai ya yi zartar da hukuncin shi wannan alkali wallahi ƙarshe yana kashi gari zai zartar da hukuncin ya mutu aman jini da kashin jini ya yanke da shi shi kuma wancan ya koma yana alfaharin cewa su dama ana ja da su ne to wannan kabiya ta shahara har shi ne sai na ce a je a kai wa shugaban alƙalai na jihar nan domin shi shugaban alƙalai na jihar shi kuma wannan alƙalin almajirin shi ne ya san halin shi ya san irin yadda yake katewa akan gaskiya duk abin da ya faru a binciki matsalar shin ya tabbata shi wannan ya yi kirari da cewa ba za a yanke shari'ar nan ba kuma a saurara a ga kafin yanke shari'ar na ɗaya kenan bayan haka in ya tabbata bayan wannan bawan Allah ya rasu shin ya tabbata ya zo yana waɗannan furuce-furuce shari'a duk tana da maganin komai da ikon Allah to kai don Allah ka dubi wannan gado ne wai shi bai so a raba kawai ya zauna ya rinka yin zalunci to sai ya zauna har ya dawwama don haka ku kiyaye jama'a karka yadda ka yi da'awar dukiyar da ba taka ba gida ne fili ne gona ce dabbobi ne ko kuwa wani abu daban haka sai ce wa ilman haka ilimin da ba naka ba ilimi ne wani ya karantar da wani abu ko ya rubuta wani abu karka yi da'awar naka ne irin waɗanda suke satar fasaha ta ilimi ka saci littafin wani kawai ka je sai ka zare sunan sai ka rubuta cewa wai kai ka rubuta wannan haramun ne haka ta'alluman an karantar da wani abu ne wanda ya zo ya bayyana sai kuma kai ka zo kai da'awar kai ne ka karantar a halin ba kai ka karantar ba haramun ne wa nasaban haka nasaba ɗa ne ba naka ba shikenan sai ka yarda cewa ba naka bane kawai karkace zaka ainihin bi hanyar shari'a sai ka karba wahalan ko kuma wani hali ne ya faru wani samar da zaman lafiya ko wani samar da wani alheri ko kawo wani ci gaba a halin ba kai kai ba kar kai da'awar haka dan majalisa ne kai ciyaman ne kai shugaban kasa ne ba kai kai kaza ba kar ka ce kai ka kawo wa salahan ko kuma wani sulhu wani gyara tsakanin mata da miji ko tsakanin wasu al'umma ba kai kai ba eh to haramun ne kai da'awar kai kai wa ni'matan ko kuma wata ni'ima ka ce kun ga wani da ya wuce da mota kaza aini ne na sai mishi wani ai aini ne nake ci da shi a halin ƙarya kake kar kai haka wa wala'an ko kuma wani shugabanci ko wani jagoranci ka dauki wannan ka dabbaka ga waɗannan da suke murde kujeru na mukami an fahimta jama'a ma'ana wasu su fito su wahalar sakawa wani ƙuri'a kai kuma a biddare a murde a baka haramun ne ka karba duk wata umara da za su je su maka da wani dawafi da za su je su maka da wani sauke alqur'ani da za su maka wallahi tallahi da kai da su kuna yaudarar juna ne wannan bai halatta maka ba kuma haƙoƙin waɗannan mutane da suka wahala suka azabtu yana nan yana binka shine sai malai yake cewa wa yazdadu tahrim bi ziyadati mafsada haramcin irin waɗannan haƙoƙi kuma na ƙaruwa da gwargwadon yadda barna ta ƙaru tsakaninka da Allah me kake tunani a yanzu da muke magana ƙasar Masar da ba a ba wannan da ya ci zaɓe ba mutum dubu nawa mutum miliyan nawa mutum ɗari nawa za a kashe amma yanzu ka ji ƙasar ta zauna lafiya duk wannan yanzu zub da jinin da ake na rantse da Allah abin da ya kawo fa shine rigin din election da aka yi tun wanda aka yi 2003 har yanzu shi yasa kasar take cikin tangal-tangal duk wannan rashin zaman lafiyar su suka haddasa maganar cewa a ce wata CIA wasu Yahuda daga kasashen waje babu ku tsaya ku duba ku gani mas'ala ce mai sauki ku kuka ce mutum ɗaya ƙuri'a ɗaya one man one vote aka yi one man one vote kuka zo kuka yi rige wannan shi ya haifar da waɗannan to sai ka duba mutum nawa ne aka kashe mutum nawa aka ci zarafi dukiya nawa aka ƙona har yanzu wannan tangal-tangal ɗin da take biya biyo bayan an kwace haƙƙoƙin wasu ne an je an baiwa wasu saboda haka ku fito ku gaya mutane gaskiya amma kun ki kuma fa duk wannan hayaniya yanzu da suka saka ƙasa a ciki fa wai suna hasashen 2015 ne saboda sun san cewa abu zai ƙara damewa shi yasa su suke ƙara damalmala ta kafin ta dame don dai ta ƙara ba su wani yanayi wanda ike zai ainihin haifar musu da abin da suke so na daga ciki su ne manyan dalilan da suka sa aka buga bama bamai a makon da ya wuce a garin Kaduna da ainihin Zaria don ne don an sa ranakun zaɓe na ƙananan hukumomi kuma sun tabbatar da cewa ba idda za su kai labari a Zaria da ainihin wato garin Kaduna saboda haka sai suka cire to banda Kaduna banda Zaria me yasa sai suka ce saboda ba zaman lafiya aka ce a lafiya lau ba abin da zai hana ai zabe shine suka yi abin da suka yi fa mako biyu da suka wuce ne aka tsara waɗannan abubuwan jama'a an yadda za a yi zaɓe nan da watanni uku a jihar kaduna zaben ƙananan hukumomi amma suna da yaƙinin in an yi ba za su ci zariya ba ba za su ci sabon gari ba ba za su ci kaduna ba to sai suka ce amma fa zaben banda Kaduna banda Zaria banda Sabon Gari aka ce me yasa sai suka ce saboda ba zaman lafiya a cikin taron nasu na manya sai su iso suka ce a Zaria da Kaduna da Sabon Gari lafiya lau ake zaune to shi ne da aka tashi suka yi waɗannan abubuwan to yanzu wannan abin ya halatta musu sai su ce sun sa Kaduna, Zaria, Sabon Gari off ba za a yi zabe ba me yasa saboda babu zaman lafiya ma kirki ne wa id qatiltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fito da abubuwan da kuke boyewa Allah ba zai bar ku ba jini ko na kare ne ya zuba a haƙƙin banza wallahi Allah ba zai yafe ba sai ya fitar balle jinin dan adam balle dan adam ne la ilaha illallah a baki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya fi girman darajar Ka'aba mutum miliyan nawa ke kewaye Ka'aba amma ran musulmi kwaya daya a wurin Allah ya fi Ka'aba girma mutum da kuka sa aka kashe saboda kawai selfish interest alhamdulillah kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna shekaran jiya ya fito tashar bbc kai tsaye da asuba ya yi jawabi ya ce me yasa 'yan siyasa har yanzu ba sa fitowa suna magana akan haka su daure su fito su yi magana ya yi maganganu ka je ka ka binciko shekaran jiya nawa ga wata ka je ka saurara ka ji da safe ka je ka yi downloading a website na bbc da kan shi yi magana me yasa saboda suna da manufofi waɗanda suke so su cimma ina fata an gane kuma sakamakon haka ku ba su nan da kwana bakwai za ku ji sun cire wasu ministoci za ku ji an sa wasu me yasa saboda waɗannan abubuwan da ake so su ci gaba da tafiya a rikita rikita saboda an tafi ainihin council meeting wasu suna cewa sai ai maganin abin nan kuma shi abin ba a so ai maganin shi saboda akwai wasu fa'idoji da ake so a cimma wallahu mukhrijun ma kuntum taktubuna Allah sai ya fitar da duk abin da kuke boyewa insha Allah ta'ala ka saboda haka kun ji jama'a duk wanda ya murdiya sakamakon murdiya ta dukiya ko ta ilimi ko ta kuɗi ko ta mukami har ta kai ga wata barna to wannan ainihin wato zunubi da haramci yana karuwa almutarattabatu ala zalika da gurgurdan yadda barnar ta faru khamisan nabiyar wa minha anna hadha alhadith yadullu ala anna hukm alhakim la yuhillu haraman khilafan lima nukila an ba'dihi wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai ko alkali ko sarki ko hakimi ko wane ne yayi hukunci ya baka abin da ba naka ba to wallahi tallahi bi halatta baka ba don haka mutane sai ku san wannan don yanzu akwai abubuwa waɗanda suke faruwa sai matarka kawai sai aje a wani haɗin baki sai aje sai a kashe aure alƙali ya ce ya kashe aure kana ji kana gani a ɗaura mata aure kuma da wani ganin mai tunda alƙali ya ce ya kashe aure ya rubuta takarda an sa an yi kaza an yi kaza an yi kaza aure bai mutu ba domin kai baka saki ba sannan ba a gabatar maka da dalilai dalilai da zai sa kawai alƙali ya kashe maka aure ba dan haka wannan da aka bashi matar an bashi matar wani ne kuma ya san irin zaman da yake yi irin wannan kwama talar duk wanda ya je ya ainihin zauna a kotunan mu zai ga sunan suna faruwa ko ya kashe wa matar aure aure ya koma yana zina da ita ko kuma ya koma ya aure ta wallahi tallahi ku ji tsoron Allah sai sa shugaban alƙalan na jihar Kaduna ya fito ya musu wa'azi yace wallahi ku ji tsoron Allah kar wani ya ce yana kusa da ni zan kare shi a nan duniya ma ba zan kare ka ba yace balle a lahira saboda haka ku ji tsoron Allah to bayan duk da malam ya gama waɗannan bayanai sai yake cewa wa qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-qawl bi anna hukm al-hakim yuhillu zahiran wa batinan mukhalifan li hadha al-hadith as-sahih wa lil ijma' as-sabiq ala qa'ilihi wa li qa'ida ajma' al-ulama 'alayha wafaqahum al-qa'il al-madhkur wa hiya anna al-adha awla bil-ihtiyat ma'ana dai magana ce nawa yake tabbatarwa cewa ai duk wata magana da za a ce wai in dai alƙali ya hukunta kaza ko sarki abin ya halatta to wallahi yace ta saba ma hadisi kuma ta saba ma ijma'i ina fata an gane dan sarakuna sun sha kwace filayen mutane kawai sai a kwace filin wani kawai sai a ce an ba wani a halin filin shi ne ya gada iyaye da kakanni an fahimta jama'a duk wata doka hatta doka ta ƙasa ba ta aiki akan filin da yake ka gada iyaye da kakanni ko ka je ka yi takardar CFO ko baka yi ba to da ya ake mallakar ƙasa ana mallakar ƙasa ne ta hanyar ka zo ka samu daji tun farko ka zo ka raya shi ba mataccen daji ba wanda kuma gwamnati bata riga ta landmarking ba bata riga ta sa wasu alamomi ba sai ka je ka gyara wannan wuri sai ya zama gonar ka kana noma haramun ne wata gwamnati ta jiha ko ta tarayya ko ta karamar hukuma sarki haramun ne ya karbe maka wannan idan wata bukata ta taso ba wai za a ce za a yi compensating ɗinka bane yadda za su ɗauki 270 su baka ka shekara 70 kana noma fili sai a ce wai gwamnati za ta jami'a a wurin kamata ya a zo a yi ciniki a ji nawa ne kuɗin da za ka siyar a wurinka dan naka ne ba na gwamnati bane ku kiyaye wannan da kyau dan hudu ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafin shi bayan wujubi wujubul hijrati ala al ibad ya ce duk gwamnati in tana da wani fili da take bukata to kafin talakawa su je su gonaki da saura sai ta shingace amma in ba ta shingace ba duk wani talaka da ya je ya gyara to ya zama nashi da gwamnati take da bukata sai ta siya a wurin shi so abin ba fin karfi bane shi yasa ku san wannan jama'a kuma wannan ita ce doka gaskiya hatta a nan arewacin Najeriya ko lokacin Obasanjo sai da aka yi taro na musamman a Abuja da lauyoyi da masu shari'a aka sake review dinta aka ce to tunda asali a shari'ar musulunci haka abin yake to a batta a nan arewa a haka take amma in suka zo sai su tsallake wannan sakin layin sai su tsallaka sakin layin da zai halatta musu gonaki da filayen mutane ina fata an gane sai a ce wai to ai baka yi wa wurin CFO ba a kakanka ne yake da wurin ubanka ya gaba kai kuma ka gaba a wurin shi CFO ya tabbata kenan don an zo an samu kai ne kake gyara gurin so da haka gwamnati tana so to sai ta siya kuma za ka siyar mata ne da gwargwadon yadda ka so ba magana a tursasa ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye domin a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda duk ya sake ya ci filin wani koda bai da dami guda ne mana dami guda fa inci bakwai kenan zuwa takwas annabi yace za a nan nado tun daga ƙasa ta daya har ta bakwai a rataya mishi a wuya ranar alkiyama saboda haka sai a kokari a kiyaye Allah madaukakin sauki ya tsare to bayan da malam ya gama wannan bayani sai ya ce wa min hama qala ibn al-imam ibn daqiq al-eid rahimahullah in hadha al-hadith yadkhul tahtahu ma dhakarahu ba'd al-fuqaha fi ad-da'awa min nasb musakhkhar daukan lauya ina hukuncin ka dauki lauya je kare ka akan abin da yake ba daidai bane to da farko dai tukuna bari mutum uku matsalar shin wai ko karatu ma a cikin civil law ko commercial law ko wace ce ya halatta manyan masana a wannan zamani irin su al'allama Abdulaziz bin Baz sun ba da fatawa akan cewa ya halatta musulmi ya je karanta civil law ba wai ana magana shari'a ba ko combine a a pure civil law dokoki irin na turawa ya halatta musulmi ya je karanta ya zama justice akai ko ya zama lauya ko ya zama kwararre akai ya halatta na ɗaya kenan to tun da ya halatta yanzu kenan aikin lawa ya halatta aikin lawa ya halatta to amma matsalar da muke so mu tattauna a nan ita ce kada lawa ya je ya kara ƙarya idan lauya ya kare ƙarya to ba asalin aikin ne haramun ba kare ƙaryar ce haramun na fata an gane wannan ita ce ingantacciyar magana wadda yake akwai babuka da zamu zo mu samu za a zo a yi magana akan waɗannan abubuwa amma yanzu ana magana ne akan lauya ya san ƙarya ce magana sai je kare ta to sai ibnu daqiq al-eid yace to kaddara shi lauyan bai san ƙarya bace shi abin da ya dauka iya abin da client wannan mutumi nashi ya ga mai gaskiya ne sai ya taho da takaddu dan ya kare wannan abu a daidai lokacin amma shi alƙalin ya san wannan matsalar ƙarya ce ka ce duk karatun lauyan duk irin hujjojin da lauyan ya gabatar waɗanda za su tabbatar da gaskiyar maganar a tsari na doka to bai halatta alkali ya hukunta cewa wannan mutum da lauya ke karewa yana da gaskiya ba shi yasa ga wasu bayan Allah can ka kama hanyar ainihin Abuja daga Kaduna an samu wani tsohon soja ya kabce musu gonaki an je an yi mishi takabba ta ƙarya za ku ji ana lokaci zuwa lokaci ana ɗibo maganganun ana sakawa a cikin jakan magoyi shi ne zamani lekot shi ya san ƙarya ne lauyoyin shi sun san ƙarya ne me duk kowa ya san ƙarya ne amma sai a je sai a backdating sai a je sai a sa tsohon kwanan wata sai a ce an ba shi filin tun 19 kaza duk waɗannan abubuwan ana yin su duk waɗannan abubuwan ana yin su to haramun ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa min ha ma qala ibn daqiq al-eid aiba babban malami ibn daqiq al-eid yace fi hadha al-hadith a cikin wannan hadisi wa'idun azimun akwai azaba mai girma liman aksara ahadan min almuslimin ga duk wanda ya ganganci ya kafirta wani daga cikin musulmi walaysa kadhalika a halin shi wanda aka kafirta ba kafiri bane wa hiya waraqatun azima yace wannan ganganci ne mai girma ba ba kafiri ba musulmi ne ka kafirta shi da gangan malam yace waqa'a fiha khalqun kaseerun min almutakallimina an samu mutakallimai masu ilmin kalamin da tauhidi wanda ke cewa al-kalamu ala al-qudra al-kalamu ala kaza al-kalamu ala kaza da yawa sun kafirta mutane akan haka in ka je kana karatun littafan su ka je ka karanta iba'atu dujunna ko ka je ka karanta littafin jawharatu tauhid ibrahim al-laqani zaka ga mas'ala bata kai mas'ala ba sai su kafirta mutum akanta malam yake cewa wa minal mansubina ila sunna haka nan daga cikin waɗanda ke dangantuwa zuwa ga sunna su ma ana samun ɗan takife cikin su masu gaggawa da gangancin kafirtar da musulmi wa ahlul hadisi haka daga cikin masana hadisi akwai ire-iren waɗannan ƴan takife din an gane ko me yasa la mahtalafu fil aqaid saboda kawai sabani ya hada wani da wani akan mas'ala aqida misali jama'a ku kiyaye malaman ahli sunna da malaman hadisi ba fa suna cewa duk wanda ba ahli sunna ba kafiri ne ba haka karatun yake ba fa akwai bambanci tsakanin su ce wanda ba ahli sunna ba dan bid'a ne da kuma cewa wanda ba ahli sunna ba kafiri ne to wasu sun dauka da zara an cewa na dan bid'a ne kawai an ce kafiri ne a'a akwai bambanci ma'ana wani dan bid'a ne ma'ana yana da bid'a bid'a kuma a cikin aqida don bid'a in ba a cikin aqida bace malamai ba ita suke magana dangane da danganta mutum ba misali yanzu khawarij yan bid'a ne jahamawa yan bid'a ne murji'awa yan bid'a ne to amma ce musu yan bid'an nan fa baya lazimta an kafirta su to akwai daga cikin waɗanda suke bin tafarkin malaman hadisi da waɗanda suke bin tafarkin ainihin ahli sunna sai ka ga faghallazu ala mukhalifihim wanda duk ya saba musu kawai sai su ce kafiri ne wa haka mu bi kufrihim sai su rinka hukunta su da cewa kafirai ne wa kharaqa hijab al haiba fi zalika jama'atun min al hashawiyya haka nan an samu yan rodu su ma waɗanda yake ba sa ganin ba sa ganin alfarma ta imanin musulmi kawai sai su dankara mai kaulasa sai malam yace wa hadhal wa'id to kaga wannan azaba da annabi yake faɗi a cikin hadisin nan lahiqun bihim duk za ta kai ga waɗannan masu irin wannan kasassaba idza lam yakun khusumuhum kazalika ma damar abokan jayayya su ba kafirai din bane intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala kaji karshen magana ibnu daqiq al-aid dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi hadisin ya zo ne yana gargadi kar ka kyamaci ubanka kar ka kafirta wanda yake ainihin musulmi ne sannan kuma haƙƙin da ba naka ba kar ka taba shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu na malam na'am na'am na'am wasu da yake Allah ya musu basira sai ya zama Na'am. Na'am. To kun ji wani malamin jami'a ne yake cewa su malaman jami'a galibi sai a ce su je su yi bincike. Idan suka je suka yi bincike su fitar da sakamakon binciken sannan sai su wallafa shi kuma ƙarshe har a danganta gare su. To wani bai yi binciken ba amma sai zauna ya fitar da sakamakon binciken. kuma sai ya yi da'awar ya yi binciken wannan shine sakamakon binciken idan har Allah ya sa na fahimce ka da kyau ya yi bincike ko bai yi bincike ba ta ya zai iya samun sakamakon bincike sai in yana da ilimi idan har yana da ilimi sabiki wato ilimi wanda ya gabata akan abu aka zo aka fitar mishi da wani topic aka ce ga wata mas'ala yayi bincike akai sannan ya fitar da sakamakon binciken sai zama dama yana da masaniya a kanta da ya tashi kai sai ya dauki takarda da biro sai ya ce sakamakon abubuwan da ya binciko na wannan mas'alar na daya kaza na biyu kaza ina jin haka ne eh haka ne kuma akwai sabanin haka kamar mun da muke science ba eh akwai abin da yake ba da zai yi wani da samu sakamakon da kashi da abinci da kayan aikin dole na'am da kasance mai shiga yayi ba da abin da ilimin da yake da shi da abin da ya tsafa ruwa na'am shi ya shiga lafiya ya shiga abin da ya tsafa ne to abin tambaye shi ne how accurate is that research shi sakamakon binciken da ya bayar yaya gaskiya ne in ya tabbata gaskiya ne ya tabbata binciken kenan domin binciken ya zama yana nan da ilimin a cikin kwakwalwar shi yanzu ya downloading ne kawai amma in abin da ya faɗi din ya zama shirme ne to kaga shine ƙarye shi ta ta tabbata ina fata an gane don daga cikin mutane akwai waɗanda Allah yake wa baiwa da za ka ce yanzu ya zo ya maka samari akan mas'alolin aure a yaje ya yi bincike ya zo baka samari akan matsalolin aure yanzu kawai ya dauki biro sai baka samari din to sai dai kawai da'awar ta cewar yayi binciken amma kuma ai yayi binciken a cikin kwakwalwar shi wato dai ma damar sakamakon da ya fitar daidai ne kuma shi ne abin da ake nema to ina ganin har yanzu bai da'awar ilimin da ba na shi ba wato abin da ya faru jama'a a zaman nan da an fara samun wata fitina ta rinka faruwa sai wani ya rubuta littafi an fahimta jama'a yanzu haka akwai wani abu da ya faru haka a ƙasar na amma ba sai na fayyace muku ba littafin da haka ta faru yana nan kusa da ni tafsiri ne wani ya rubuta shi jama'a da harshen fulatanci wallahi ya gama rubuta tafsirin kenan ni da kaina ya taba zuwa har daki na har uwar daka ya nuna mini yace mishi to ai mu duk da ni bana jin fulatanci ya duba ya nuna mini ya nuna mini yayi wannan da kwana bakwai aka sace shi ma'ana ya zo ni kaina ya nuna min da kwana bakwai aka sace shi tun daga kasar adama ba a samu wata shi ba sai a nan wajen manumfashi cikin wani sai aka samu wasu sai suka zauna kawai sai aka buga ni dai an aiko min da kwafi gashi har mujalladi biyu aka sa suwana da suwana da suwana da suwana ne shine sai na buga wa wani wanda san da ya kawo min nake gani muna tare sai na ce je bincika ina makomar tafsirin da wani ya taba kawo mana din nan kaza kaza aka buga ai ai ai wanda ya rubuta sai yake cewa ai shi ne wasu suka ɗauka suka yi runtancewa su suka yi irin wannan haramun ne jama'a yanzu da an yi adalci ɗauka za a yi a buga tunda gwamnati ce a haƙƙin haƙƙin kuɗin da aka samu na copyright ɗin ɗan ƴaƴan shi ƴan ƙanana sai su rayu a cikin wannan hukuku tabi akwai ta musulunci ku je ku karatu a cikin fiqhiyat ma'ana in ka rubuta littafi kana da copyright haƙƙin ka ne ko kun fahimta da ma haƙƙin ka ne eh na'am na'am na'am na'am na'am Na'am. To wannan matsala ya kamata mu bata muhimmanci mu dube ta. Matar aure ce haka nake fahimta ko? To a lokacin ma ka gabata da aure to shine sharri. Da a ce matar aure ce ta fita ta je ta yi zina. Sai ta zo da cikin shege kuma sai ta haife shi. amma ita ta san cikin ba namijin bane amma ɗaya ta shi ana kiran shi da sunan mijin nan nata wato shine uban shi daga baya sai ta tuba sai ta kira ɗan sai ta gaya mai cewa wannan sunan fa wannan da ake kiran ka ba shine babanka ba ga yadda abu ya faru a shari'ar musulunci kuji duk da ike wannan mijin nata ba shine yayi cikin ba amma daidai ne zuwa gare shi ba a danganta dan saboda hadisi ya bayyana cewa alwaladu lil firash da na ne gida ne don haka duk matar da ta je ta zina ta haihu to wannan dan za a danganta shi ne zuwa ga mijinta sai in mijinta ya sani ya ki yadda to sai a yi li'ani amma ma damar ya taɓa yadda ko so ɗaya ne to bai halatta ya dawo ya inkari ba malamai suka ce misali ka karanta askari suka ce da a ce za a haifan maka ɗa sai ka yanka mai rago ko ka raɗa mishi suna to har abada baka da alfarmar da baka dawo kuma ka ce baka yadda ba kana cewa baka yadda ba yanzu ba maganar da ne kawai bulala tamanin za a yi maka ina fata an gane to amma wannan halin shine a da ba ta da miji ta je ta cikin shege sarab kuma sai ta je ta aure sai yaro ya taso a gidan wannan sabon miji nata ko kuma a gidan wannan miji nata sai ana kiran shi da sunan wannan mutumi to daga baya kuma sai ta zo tana gaya wa dan hakika fa wannan miji na da ka gani ba shine ubanka ba kaji kaji kaji kaji shi kuma sai ga cewa to ai wancan eh ai kafiri ne ma ya zai danganta kanshi zuwa gare shi ko an fahimci wannan da kyau jama'a to tambayar ita ce ko ya halatta ya danganta kanshi zuwa ga wancan kafirin to ai a shari'ar musulunci tukuna shi ma wancan ba uban shi bane a shar'ance domin cikin shege ne so da haka shi yanzu da yadda ya samu kanshi kawai la haula wala quwwata illa billah wannan sunan da ya taso da shi kawai sai ya karba kawai shi kenan domin in ma ya cire kanshi daga wannan sunan wancan ma da zai komar da sunan nashi zuwa gare shi ba uban shi bane a shar'ance jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan da ainihin al-Imam Muslim ya karantar da mu wannan mas'ala sai ya ce haddathana Harun ibn Sa'id al-Awli haddathana ibn Wahab qala akhbarani Amr an Ja'far ibn Rabi'a an Iraq ibn Malik annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر بشكوا معنا الإمام مسلم يكتوى حدثني هارون بن سعيد الأيلي أي مالا da aka ce ka bashi ba ka bashi wato ba ku da professionalism ne a cikin aikin jarida dan jarida ba ya rike ba ta daya ko kasar daya rashin kwarewa ce jama'a tun da dai kun so barin fadi ne ya kamata ka aje emtin kasar don ya samu matsala sai ka cire shi sai ka sa wani haka ake yi shi ke na yi kawai ai don ya samu matsala sai ka cire amma ba za ka ce ka tsaya gyara wannan ba babu professionalism shi yasa ran nan yara da na saka su a studios na fara koya musu multimedia sai na ce ko makabarta dan jarida zai tafi da radio yake tafiya da yake yara ne sai na dan yi musu cracking joke na ce don ta iya yiwa a samu wani yanayi da gawar za ta yi magana sai da haka ko makabarta dan jarida zai tafi sai ya soka yan rediyo a abin nan da yan kyamara haka sai boye da wani ne ya faru sai kifit sai a ji ya fara sai a ce ya aka sai a ce ya dauka ya zo da rahoto so rashin professionalism ne ya kamata duk wanda za a yi karatu ga wani kasar a rediyo ga wani kasar a waje empty da wannan ya samu matsala sai a cire shi sai a danna wani in ya ki to sannan sai a haƙura قال حدثني هارون بن سعيد الأولي حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إمام مسلم يا سامونا حديثي دجمال من شميسونا مالا هارون بن سعيد الأولي shi ko yake cewa na shi malamin mai suna Abdullahi dan Wahab ya bashi hadisi shi ko Abdullahi dan Wahab yake cewa malamin shi mai suna Amru dan Yaqub dan Haris ya karantar da shi daga nashi malamin mai suna Ja'far dan Rabi'a Ja'far dan Rabi'a daga malam Iraki dan Malik malam Iraki dan Malik shi kuwa annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu ya ji babban sahabi Abu Hurairah yana cewa inna Rasulullahi sallallahu الله عليه وآله وسلم قال من بين منزل الله ياتي لا ترغبوا عن آبائكم كركوا كامتي أبنينكم faman ragiba an abihi wanda duk ya kyamaci uban shi fa huwa kufrun to kyamar uba kafirci ce jama'a kun ji kyamar uba kafirci ce baka kyamar ubanka saboda galibi a ɗabi'ance ƴaƴa ba suka kyamar uwayensu mata ba yana da wahala ka ga dan da zai kyamaci uwar shi ban san kun kun lura da haka ba amma akan samu ɗaya kyamaci uban shi to shi yasa nassin ya zo akan haka kenan yanzu wannan mafhumu laqab ne ba za a samu wani ɗaya kyamaci uwar shi zaka iya yin hujja da wannan hadisi ko an fahimta amma anan ya gina hukuncin ne ga abin da ya fi yawa a cikin ainihin ɗabi'a ta mutane wa alaikum hmm. eh eh bai halatta ba a hukunci hukuncin shi hukuncin ubansu ne wato kanin uba kowar uba uba ne a hukunci kanin uwa kowar uwa a hukunci uwa ce ko ko uba ne shi ba ko abin nan amma a wajen kira to ana kiran mutum ne da sunan uban shi na jini haka ko da kai ne kake biya wa wani kuɗin makaranta to bai halatta a koma ana kiran shi da sunanka ba dan na san wannan ɗabi'ar ta yi yawa a cikin yan boko da zaran ya ɗauki ƴaƴanku yana biya musu kuɗin makaranta kuma sai a koma da ana sa musu sunan shi a eh bai halatta ba ko da kaka ne me yasa ba za a kira sunan uban bane yana cewa ne ko da kaka ne to me yasa ake tsallake uban me yayi me je da ya haihu alaikum salam wa rahmatullah na'am to ai abin da ake magana yanzu to me ya kai ya cire sunan baban shi ya sa sunan wan baban shi ko sunan kakan shi me ya kai shi tukuna kamar yanzu malam sai ya taso tun yana karami na'am har ya girma na'am da aka sa shi makaranta tare da sauran yaya na'am na wancan duk na'am baya wurin malamin to shikenan sai aka rinka amfani da waɗannan sunan nashi gabaki daya sai ya je sai affidavit sai affidavit a kotu in ka je kotu za a kai ka dan daki ga shi nan commissioner ne na rantsuwa wanda bature ya aje shi zaka cika takarda eh na sani amma an gano kuskure ne ya faru haka ne ko ba haka ba jama'a ga sarki guda haka ta faru a ƙasar nan tsohon soja ne ofisa na soja ya yi gwamna a wata jiha da wani suna da aka zo naɗa shi sarautar garinsu sai marmaza ya koma asalin sunan shi na gaskiya saboda yanzu ya san sarauta kuma aje dogon tarihi take yi wato komai girmanka a tsari zaka iya canza suna a musulunci da kuma a dokar bature a musulunci kan in ka so canza suna ba wani yankan rago da za a sake ba wata takarda da za a cike amma abin da yasa bature shi komai da takarda yake saboda haka duk takaddunka tun daga primary har secondary sun nuna cewa sunanka Musa Ibrahim a halin Ibrahim din sunan wan mahaifinka ne to yanzu kana so ka koma Musa Ahmad sai ka je sai ka ce kai da aka sani da Musa Ibrahim yanzu ka koma Musa Ahmad kuma har a samu jaridu guda biyu zuwa guda biyar su lauyoyi duk sun san wannan karatu yau sai a je a buga a cikin jaridu to da ne abin ba yake da tsawo yanzu abin bai da tsawo tax ne za ka yi wa kamfanin jarida kawai sai ka ga ya fito cewa kai ne kaza kaza yanzu sunanka kaza ne to kuma ga takardar kana da ita duk takardunka na da sai ka ce suna nan remain valid suna nan sunan yana nan ai su takardun suna nan da darajar su duk inda aka je za a dauke ka aiki sai ka hado waɗannan takardu sai kai kwafin wannan takarda ta rantsuwa ta kotu sai ka hada shikenan kawai in ba haka da ran da ka zama gwamna ɗan siyasa musamman jam'iyyar mu kake za a dago ka na fata an gane na su nasoshin suna nuna wato wan uba uba ne suna nuna kaka uba ne amma ababi na hukunci amma ababi na kira fa to a kira ka da sunan mahaifinka ud'uhum li aba'ihim sai ce huwa aqra aqsatu inda Allah shine abin da yake daidai a wurin Allah قال الجامع عفى الله تعالى عنه حاصل ما أشار إليه أن الانتساب إلى غير الأب يكون من أن أقوق to jama'a bari ku ji abin da malamai suka ce malamai suka ce gaskiyar lamari abin duk da zai ja ka ga ɗaya danganta kanshi zuwa ga wani wanda ba uban shi ba in dai akan sani ne to wannan abin ya biyo bayan saba wa uban ne aw kazibin ko kuma yana ƙaryata cewa wannan mutum ma ba uban shi bane aw kazafin ko kuma yana cewa ma wannan mutum zinai da uwar shi ba shi ya haife shi ba fassara abin kenan malamai suka ce fassara kenan sai yake cewa walaysa shay'un min zalika kufran sai dai kuma kaga saba wa iyaye ƙaryatawa da ƙazafi dukkaninsu ba za a ce kafirci bane yukhruju anil milla wanda ke fitar da mutum daga addinin musulunci walidhalika ta'awwala ahlus sunna hadha alhadith dan haka malaman ahlus sunna sai suka dubi cewa to wannan hadisi dole ne a kawar da fassarar shi daga abin da zahirin shi yake nunawa ala nahwi ma ta'awwalul ahadith as-sabiqa kamar yadda hadisan da suka gabata din nan aka fassara su cewa in ka kafirta wani ya zama shi ba kafirin bane kalmar kafircin za ta dawo gare ka to me ma'anarta sai suka yi tawili da cewa zunubin kafirtawan ne zai dawo ba wai kai zaka koma ka kafirce ba me yasa suke ta'awilin wannan sai ainihin malam yake cewa saboda waɗannan ayyuka da maganganu asali ba kafirci bane zunubi ne ولذلك تأول أهل السنة هذا الحديث على نحو ما تأولوا الأحاديث السابقة وأنه لا ينصرف إلى الكفر المخرج عن الملة إلا في حق المستحيل aka ce ba za a kafirta mutumin da ya kyamaci uban shi ba ko kuma mutumin da ya kafirtar da wani kai tsaye ba za a kafirta shi a ce ya fita daga addinin musulunci ba sai in ya halatta ya ce halal ne kafirta musulmi halal ne a kyamaci uba fa yakunu muradu to don haka sai zama kenan abinda hadisin yake nufi da kafirci kufran ni'ima kafircewa ni'imar da Allah ya yi maka wa jahabal ihsan da kuma jayayya kyautatawa wanda shi uba yayi maka aw yakunu ma'ana anna innahu shabihun aw yakunu ma'ana anna anna amalahu shabihun bi amali ahli kufr ko kuma ya zama fassara abin shine wannan aikin naka da kai to yayi kama da aikin kafirai fa inna hadha amalun min a'malil jahiliya kama sabaqa tahqiquhu domin wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya kamar yadda bayani ya gabata ko kun fahimta jama'a a jahiliya ne mutane suke irin wannan in ba kuma ta ba kissar zaidu da zaran ka yanta mutum ko kawo mishi wani abu kawai sai a koma ana kiran ka da ana kiran shi da sunanka wa qala fil fath ibn hajr ko a cikin fathul bari cewa qawluhu fa huwa kufrun kadhamul akfar yace mafi yawancin riwayoyin hadisin haka suka zo cewa yin haka kafirci ne wa kadhamu muslimin haka muslim ya ruwaito wa waqa min kushmayhani akwai wani almajirin bukhari mai suna kushmayhani ya ruwaito wannan hadisi da lafazin faqad kafara hakika duk wanda ya haka to ya kafirta sai ya ce wa sayati fi babu rajulul hubla min zina min hadisi umar tawil la targhabu an abaikum fa huwa kufrun bi rabbikum ya zo cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa kar ku kyamaci iyayenku domin kafircewa ubangijinku ne qala ibn battal rahimahullahu ta'ala babban malamin malikiya da yawa bukhari sharhi mai suna ibn battal yace laysa ma'ana al-hadith anna man ishtahara bin nisba ila ghairi abihi annahu yadkhulu fil wa'id sai dai kuma ka sani a tarihin musulunci akwai wasu mutane waɗanda sun shahara su kuma sunayen da ake danganta su da su ko ba sunayen ubannin su bane sai ce to wannan bai shafe su ba kal miqdad ibn al-aswad kaman miqdad dan aswad sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa innamal muradu bihi man tahawwala an nisbatihi li abihi ila ghairi abihi aliman amidan mukhtaran abinda hadisi yake nufi wanda yana cikin sani ga sunan uban shi da gangan sai cire sunan uban sai koma ana kiran shi da wani suna a cikin sani ina fata an gane wa kamun fil jahiliya la yastankiruna an yatabanna ar-rajulu wala ba ghairihi wa yasiru al-walad yunsabu ila allazi tabannahu a jahiliya ba sa kyama ka ɗauko ɗa ka rike shi daga ƙarshe sai a koma ana haɗa sunan shi da naka hatta nazala qauluhu ta'ala har sai da ayar qur'ani ta sauka da Allah yace ud'uhum bi aba'ihim huwa aqsatu inda Allah kiraye su da sunayen ubannin su shine daidai a wurin Allah ina fata an gane sannan da inda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ja'ala adiyakum abna'akum waɗannan da kuke da'awar cewa ƴaƴanku ne ƙarya kuke ba ƴaƴanku bane ka kira sunan dan wani ka hada da sunanka ka ce kuma ya zama danka ba danka bane ƙarya ce kawai fansiba kullu wahidin ila abihi alhaqiqi to tun daga sanda wannan aya ta sauka sai aka koma ana danganta kowane mutum zuwa ga sunan shi na gaskiya zuwa ga uban shi wata rika lintisabu ila man tabannahu sai aka daina kiran waɗannan ƴaƴa da sunayen waɗanda suka rike su kamar Zaid Zaid sunan mahaifin shi Harisa sai aka koma a lokacin a jahiliya saboda annabi ya mai da shi da irin wannan hukunci ana cewa Zaid ibn Muhammad to daga baya sai aka koma ana cewa Ibn Harisa lakin baqiya ba'dhum mashhuran mimman tabanna to sai ya rage akwai waɗanda sun riga sun shahara a haka duk yadda kaso abin ba zai yiwu ba fa yuzkaru bihi to sai ake kiran su da su li qasd at-ta'rifi dan kawai da haka aka san su la li qasd an-nasb al-haqiqi ba wai dan wannan ce nasaba su ta gaskiya ba kal miqdad ibn al-aswad kamar miqdad dan aswad wa laysa al-aswad abahu ba aswad ne baban shi ba wa inna ma kana tabannahu ya rike shi ne kawai wasu abihi al-haqiqi amr ibn sa'laba ibn malik ibn rabi'a al-bahrani kaji asalin sunan baban shi na gaskiya amr amma sai aka koma ana ce mishi ainihin al-miqdad dan aswad wa kana abuhu halifa kidda baban shi ya kasance mutum ne da suka yi alkawari na abota da ainihin kabilar kindawa iyayensu ibrahim qais faqila lahu al-kindi sai kuma aka koma ana ce mishi al-kindi da kindi muhalafa ce kawai sun muhalafa huwa al-aswad ibn abd yawuf az-zuhri sannan kuma ana nan sai koma ya sake abota da al-aswad dan abd yawuf wato larabawa saboda duk sanda kaga balarabe a jahiliya yana dan hali biyu ne ko dai yana shirin ya kai wa wani hari ko ana shirin a kai mai hari ba su taba zama lafiya ba a rayuwarsu shi ya kai su tashi daga nan zuwa nan kullum ko dai yana cikin shiri zai kai hari ko kuma za a kai mishi hari to sakamakon wannan da zaran ya zo ya zauna a anguwan nan sai samu wasu mutane sai ce to ku zo mu kulla diplomasiya ta ta taimakekeniya duk sanda kuka ji nayi ihu to ku zo kawai ku ci gaba da duka ko kun fahimta jama'a yau wato wannan abin shi ya kai su irin wannan to duk mutanen da suka yi wannan muhalafar da su to kuma za a rinka kiran shi zuwa ga wannan misali yanzu ba platani sai je zauna kusa da inda babarbare yake to yana tsoron wasu za su iya kawo mishi farmaki to ana nan ana nan rayuwa ta ci gaba haka sai ka ji ƴaƴan shi wani lokaci suna cewa su fulani ne kuma bari bari naka cewa akai fulani bari bari sai su ce asalin su fulani ne amma suna danganta kansu ga bari bari ne saboda bari bari abokan su ne akwai irin wannan an fahimta da kyau to don haka sai aka koma ainihin wato fatabannan miqdad faqila lahu ibn al-aswad ka ji yadda abin yake to sai karshe malam yace qala ibn battal yace wa laysa al-murad bil kufri haqiqatu al-kufr alladhi allati yukhalladu sahibaha fi an-nar kaga kafirci kafirci da ake faɗi a hadisin nan to ba fa ana nufi kafirci wanda zai zaunar da mutum a wuta ba ina fata an gane wa basata alqawla fi zalika ya tsayawi dogon sharhi a haka wa qala ba'd ash-shurah wasu masu sharhi na wannan hadisi suka ce sababu itlaqul kufri huna annahu kadhibun ala Allah abin da yasa annabi kai tsaye ce kafirci ne saboda in mutum ya danganta kanshi ga wani to yayi wa Allah ƙarya ne domin Allah ya zuba ka ta jikin wani ka fito kuma ka koma kana cewa kai ta jikin wani ka fito kenan to ka kawo wa Allah ƙarya ka annahu yaqulu kamar yana cewa ne khalaqa millahu min ma'i fulan wa laysa kadhalika li annahu inna ma khalaqahu min ghayrihi to waɗannan da fassarori dukkan su muna kawo su ne jama'a don ku fahimci cewa shi hadisi in aka karanta shi to kamar aya ce sai an tsaya an dubi mai malamai suka ce amma su kuma malamai ba ra'ayinsu suke faɗi ba suna duban wasu hadisai ne saboda su masana ne ko wasu ayoyi sai su haɗa sai su fitar maka mai yiwa kai in aka barka a matsayinka na ɗalibi karatunka bai kai kan wasu hadisai ko wasu ayoyi ba waɗanda ba ka iya ɗaukowa misali yanzu ku duba da yawancin ɗalibai a najeriya waɗanda iliminsu bai kai kan hadisan ba annabi yake haɗe sallah a zahar da la'asar ko sallah magariba da isha saboda ruwan sama ba da yawa sai ka ji suna wa'azi sai ka ji mutum ya ce babu hadisi game da haɗe sallah saboda ruwan sama in ka ce mishi babu ko dai baka sani ba sai ya ce babu an fahimta jama'a to da ka kawo ka nuna mai sai ce to gaskiya bai taɓa sanin wannan ba to kaga ba tun farko kamata ya ka tsaya ka dubi kanka kai wai malami ne tukuna wato malamai ne ke irin wannan magana fa jama'a kai in ɗalibin ilimi ne sai ka ce baka sani ba to goban haka ji kana bayani sai ka ce ai ka sani ne yanzu ba ba kai ɗalibin ilimi ne amma malamai su ne baka ji sun ce ba kaza ko kuma kaza to shikenan sai ga sun yi magana kuma daga ƙarshe galibi sai ta tabbata haka domin wallahi tallahi ko su malaman sukan yi magana wani lokacin sai ta zama kuskure ko kuma rafkanwa dubi ibn al-qayyim da malamin shi ibn taymiya suka ce a cikin hadisi ingantacce babu inda yazo da lafazin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim suka ce ba inda wannan lafazin ya habu sarki ya tabbata ga Allah suna faɗin haka kuma hadisi yana nan sahihi cikin sunan Abi Dauda kuma dukkan su su biyun sun haddace Abu Dauda kaga yanzu suna cewa babu ma ashe na cikin kwakwalwar su so haka ilimi wani lokacin ya fi sauki kace baka sani ba na malam na'am na'am haka kwarai da gaske wato gaskiyar lamari wannan matsala ya kamata a ce da mun shigar da ita ma kuma malamai sun yi magana a kanta game da matan aure jama'a bai halatta don ka auri mace ta koma ana haɗa sunanta da naka ba bai halatta ba na farko dai saboda waɗannan nasoshin da ka ji na biyu kuma saboda hada sunan mace da sunan mijinta asali wannan al'ada ce wadda ba tamu ba al'ada ce kawai ta turawa ina fata an gane shi yasa ran da mijin ya mutu sai kuma kaji ta koma ana kiranta da wani suna ran da ta sake wani mijin sai kaji yanzu akwai wata yan jarida mai karanta labarai haka take ta tsalle daga nan ta nan da ana ce mata kaza shikenan yanzu ta koma ta auri wani aka koma ana ce mata da shi ta koma kuma ya mutu ta sake auren wani aka koma ana ce mata kaza shi ma suka rabu sai ta kuma sake dawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ta da asalin baban ta kuma duk ne kai wannan tsallan badakin kuskure ne ba daidai wani Allah ya kiyaye wannan hadisi da muka karanta shi jama'a Abu Huraira ya rawaito shi Bukhari da Muslim su suka fitar da shi daga cikin malamai akwai al-Imam Ahmad da Abu Awana da Abu Nu'aym su suka fitar da shi haka nan Ibn Manda haka al-Imam Tahawi a cikin littafin shi Mushkil al-Athar قال حدثني عمرو الناقد حدثنا هشام بن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi al-Imam Amr bin sunan shi cikakke Amr dan Muhammad dan Bukair Abu Usman al-Baghdadi na fata an gani shi wannan ainihin wato amru yace haddathana Hushaym ibn Bashir Hushaym dan Bashir ya karantar da mu hadisi shi ko yake cewa akhbarana Khalid al-Imam Khalid dan Mihran wanda aka fi sani da Khalid al-Hazza Abu al-Manazil kenan al-Basri ya karantar da mu hadisi an Abi Usmana daga Abi Usmana Abu Usman an-Nahdi cikakken sunan shi Abdurrahman dan Mul an-Nahdi ina fata an gane qala yace lamma du'iya ziyad to wata mas'ala ce jama'a mai rikitarwa da ta taba faruwa bari dan ba mu tarihin kadan tukuna sannan a fahimci hadisin wato wani gwarzon saurayi ne na farko Allah ya mishi fasaha ta ilimi da fasaha ta jawabi yana ya iya magana sosai sannan kuma gwarzo ne a wajen yaki sayyidina ali sai ya taba nada shi zama kwamandan yaki ana cikin wannan hali sai rikici sai ya barke tsakanin sayyidina ali da ainihin muawiya to a lokacin ne sai muawiya sai ya fito da wata magana wadda take a bore sai muawiya sai ya kira shi wannan mutum wannan gwarzo na sayyidina ali sai ya ce kai ka san kai kanina ne kuwa kuna fahimta ka san kai kanina ne kuwa sai ya ce a yace to kai kanina ne uban mu ɗaya da kai dan haka ka dawo cikin kungiya ta ka dawo bangare na zan baka mukami kaza zan maka kaza zan maka kaza zan maka kaza yace haka ne sai ce shi kenan sai dawo to da ya dawo sai aka koma kuma ana kiran shi wane dan abi sufyan Allah ya sa kun fahimta da ana kiran shi ziyad ibn ubayd yanzu kuma sai aka ji an da ana kiran shi ziyad ibn abi sufyan to wannan mas'ala sai ta tawo da malaman sahabbai hankali yaya za a yi rana tsaka irin wannan abu ya faru haka ga sunan da aka san wane da shi kuma sai a ji ana kiran shi da wani suna shikenan sai wani babban malami al-Imam Abu Uthman al-Nahaji sai ya haɗu da sahabi Abu Bakrata shi wannan sahabi Abu Bakrata kuma uwarsa ɗaya da wancan Ziyad uba ne daban-daban sai shi malamin nan Abu Usman an-Nahdi tabi'i ne sai yace kai Abu Bakrata me yasa kuka aikata irin wannan danyen aiki wannan saurayi kaninka ne uwar ku daya uba ne ya sha bamban me yasa rana tsaka kuka cire sunan uban da aka san shi da shi kuka sa wani bayan ni ga hadisi wanda naji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malami na sa'ad dan abi waqas ya ce annabi ya ce kunnuwan shi sun jiye mai annabi na cewa wanda duk ya hada sunan shi da sunan wani wanda ba uban shi ba a musulunci yana sane da cewa wannan mutum ba uban shi bane to aljanna haramun ce gare shi abubakar ta me yasa kuka wannan aiki ga hadisin nan sai abubakar ta yace wallahi ni ma na ji hadisin nan to amma kun ji wannan hadisi yaya abin ya faru to bari mu gama karanta mana hadisin shi yasa nace matsalar zan dan tsogalo mana ita ne ina da yakinin kun dan fahimce ta ne amma ba ku gama mata kyakkyawar fahimta ba an abi usmana abu usman an-nahabi yace qala yace lam nad'i ziyad yayin da aka yi da'awa akan ziyad wato yayin da muawiya yi da'awar ziyad dan uwan shi ne kanin shi ne laqitu aba bakrata sai na hadu da sahabi abu bakrata ba sahabi abu bakar ba abu bakrata daban sunan shi nufai fa qultu lahu sai na ce da shi ma hadha allazi sana'atu haba abu bakrata wani irin danyen aiki ne wannan kuka yi kaninka da kuke uba daya ai da kuke uwa daya a koma ana kiran shi da sunan wani uba sabanin uban shi inni sami'tu sa'ad ibn abi waqqas ni na ji malami na sa'ad dan abi waqqas wanda yake sahabi ne ya kulu yana cewa sami'a uzna wa min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa yaqulu kunnuwa na sun ji manzon Allah yana cewa man da'a aban fil islam ghayra abihi wanda duk ya danganta kanshi ga wani uba wanda ba nashi ba a lokacin musulunci يعلم أنه غير أبيه يا سنبا أبنش بني فالجنة عليه حرام الجنة حرام تغريش فقال أبو بكرة في صحابي أبو بكر تيتي وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله تالله نيما ناجبنا مغنى دقنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم jama'a kun ji yadda maganar take to yanzu sai ku saurara ku ji abin da manyan masana suka faɗi malam ya ce wa aslu hadha asalin yadda wannan rikita rikita ta faru anna ziyadan hadha al-madhkur huwa al-ma'ruf bi ziyad ibn abi sufyan shine wanda daga baya aka san shi da ziyad dan abi sufyan wa yuqalu fihi amma kuma wani lokacin zaka ji ana kiran shi Ziyad ibn Abihi saboda da rikita-rikita da yawa sai kuma wani lokacin shi da kanshi sai yasa ana kiran shi haka a ce Ziyad ibn Abihi Ziyad dan uban shi ma'ana koma dai waye uban shikenan saboda rikita-rikita ta yi yawa wa yuqalu wani lokacin a ce Ziyad ibn ummihi wani lokacin sai a ce Ziyad dan uwan shi wa huwa akhu Abu Bakrata li ummihi usu ɗaya da Abu Bakrata wa kana yu'rafu bi Ziyad ibn Ubayd amma asalin sunan shi da aka san shi da shi shine Ziyad dan Ubayd as-Saqafi ana danganta shi zuwa ga ainihin kabilar Banu Saqif thumma da'ahu Muawiyah ibn Abi Sufyan sannan sai Muawiyah dan Abi Sufyan ya ainihin wato danganta shi cewa shi kanin shi ne wa alhaqahu bi abihi abi sufyan kuma yace ai ubana abu sufyan shi ya haife ka wa sara min jumlati ashabihi shikenan sai mai da shi daga cikin ainihin jama'a shi ba'da an kana min ashabi ali ibn abi talib bayan da yana cikin mabiya sayyidina ali kun ga matsalar ta yi kama da siyasa ko ko kun fahimta jama'a matsalar ta yi kama da siyasa rikicin da ya faru tsakanin sayyidina ali da rikicin ainihin muawiya ba fa rikici ne akan wata mas'ala ta aqida ba mas'ala ce ta siyasa to wannan mas'ala ta siyasa da ta faru sai shi Muawiya sai ga ga wani gwarzon sadauki a cikin mabiya Sayyidina Ali sai ya same shi sai ya ce to ai kai kanina ne in baka san tarihin ba zo ka ji ga wani rikici da ya faru kana karami a zamanin Umar kuma ga wata kurmar magana da babana yayi a lokacin a jama'a amma ni ya keɓe da ya fassara min ita zo ka ce ta فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة تبن هكا سي أبو عثمان يتي وأبو بكرة ما هذا الذي صنعته me yasa kuka aikata wannan abu wa kana Abu Bakar radiyallahu anhu mimman ankara zalika shi kanshi Abu Bakar yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin haka to amma me yasa kuma aka danganta abin zuwa gare shi saboda daga gidansu abin ya fito ya yi kyamar haka zaka ji gashi wahajara bi sababihi ziyadan kuma ya kaurace wa ziyad din nan wanda yake kanin shi ne uwar su daya amma sai ya kaurace mishi wa halafa Allah yukallimahu abadan kuma ya rantsi cewa ba zai sake magana da shi ba ce da girmanka da komai saboda matsalar siyasa a canza maka uba to ba mu sake magana da kai وقال في الفتح أتكن فتح الباري وسي ابن حجر يتي والمراد بزياد الذي ادعي هو زياد بن سمية أسأل سنة أوس سمية وهي أمه إتتي أوشي وكانت أمة للحارث ابن كلدة تبارك جاء أسأل قضية بواتي تولي ميسونا حارث أن كلدة زوجها لمولاه baiwar wannan mutum ce to yana da wani bawa wanda ya yanta sai hada su aure Allah ya ka fahimta wani mutum ne mai suna Malam Harisu to yana da baiwa mai suna Sumayya yana da kuma bawa mai suna Ubaid sai ya hada su aure fa atad bi ziyadin ala firashihi ana nan sai ta haifi ziyad a halin ga mijinta wannan bararren bawa Ubaid wa hum ta'if a lokacin suna zaune a ta'if qabla an yuslima ahlu ta'if kafin mutanen garin ta'if su musulunta falamma kana fi khilafati umar a zamanin halifancin umar sami'a abu sufyan ibn harb kalam ziyad ana zaune wata ran a majalisar umar sai wannan yaro saurayi ziyad sai ya zo jawabi a majalisar umar abu sufyan sai ya ji maganar wannan yaro ta yi mai daɗi inda Umar a wurin Umar wa kana balighan yaron yana da fasaha fa'a ajaba sai maganar yaron da fasaha yaron ta burge shi faqala sai Abu Sufyan yace inni la a'rifu man wada'ahu fi ummihi inni la a'rifu man wada'ahu fi ummihi sai Abu Sufyan yace ni na san wanda ya cikin wannan yaro na san wanda ya uwar shi cikin shi walau shi'tu la sammaituhu in ba na ga dama kuma da na fada walakin akhafu min umar sai dai ina jin tsoron umar kun san wanda ya cikin shi Abu Sufyan ne a jahiliya shi ya je ya neme ta tana matar wani ya mata ciki amma sai ta haihu a ɗakin mijinta Ubayd sai aka ga cewa dan na Ubayd ne amma shi Abu Sufyan shi ya san shi ya cikin shi yasa yau da magana ta taso sai ce na san uban yaron nan amma baban tsoron Umar da nake ba ba na faɗa to shine Abu Sufyan da ya koma gida sai faɗa wa dan shi Muawiya cewa wana eh to ga yadda aka yi ga yadda aka yi dan haka kanin ka ne kun fara fahimtar matsalar yanzu ko falamma waliya muawiyatul khilafa da muawiya zama khalifa kana ziyadu ala farisa min qibali ali sayyidina ali sai ya nada ziyad ya zama shine komandan sojojin shi a kasar farisa fa arada mudaratuhu fa atma'ahu fi an yulhiqahu bi abi sufyan to a lokacin ne sai shi mu'awiya sai ya ce wa ziyad ba za ka bawo cikin kungiya ta cikin bangare na to ni zan baka mukamin da yafi wanda kake rike da shi kuma kar ka manta ni wanka ne ka ji yadda tarihin yake yaya fa asgha ziyad ila zalika shi kuma ziyad sai ya saurari wannan magana fajarat fi zalika khutubun rigingimu suka faru masu dimbin yawa ibn hajar anan kai sai ta kaita magana yace rigingimu suka faru masu dimbin yawa in kana son ganin rigima ka je ka karanta cikin littafin sirru alamin nubala in kana son ganin rigima ka je ka karanta al-bidayatu wan nihaya in kana so ka je ka karanta littafin minhajus sunnatin nabawiyya ka je ka karanta littafin al-awasim min al-qawasim a nan ne za ka ga asalin rigima aka yi mai kamari yan jaridu suka ɗauki labarai masu yawa a lokaci ina fata an gane ila amid da ahu muawiya hadde muawiya ya dawo ya ce dan uwan shi ne wa ammarahu alal basra sai ya naɗa shi ya zama gwamnan shi a basra kun gane to kun ga abin da ya mishi da yana kwamandan yaƙi yanzu ya zama gwamna ai kaga gwamna ya wuce kwamanda kuma ثم على الكوفة سنه داو نداش أكوفة وأكرمه كما يجرم ماشي وصار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة سنه يتملكي إيه وند ملك شيا شهرة وكما أبوبوا نسياسة فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية sahabbai da yawa da tabi'ai sun yi wa Muawiya musun haka cewa abin da ya bai dace ba muhtajjina bi hadith sun kafa hujja ga Muawiya da hadisin Annabi ya ce alwaladu lil firashi da na mai gida ne don haka duk da yake Abu Sufyan shi yawa wannan mata cike shege matar aure ce to amma kuma wanda ya cancanta a danganta da gare shi shine mijin matar وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار لأن زيادا كان أخوه من أمه تميس أبو عثمان النهدي يزرج أبو بكر أبو بكرة saboda uwarsu daya to amma kuma Abu Bakar ta ya fita dan shi ma ya kyamace haka har yace bai sake magana da shi jama'a kun ji wannan rikita rikitar to wannan tana ɗaya daga cikin rikita rikitar da zamu dawo mu warware ta domin wannan hadisin na ɗaya daga cikin hadisai ɗauruka waɗanda ƴan shi'a ke amfani da su wajen sukar Muawiya Allah ya sa ka fahimci wajihin sukar sai a ce ai shi kanshi ya yarda uban shi mazinaci ne domin ya karɓa wa uban shi ɗan zina kuma ya amintu da haka kuma kowa ya san haka hadisin yana musulun sai a ce gaskiya ce amma ka san cewa akan wannan malamai sai da suka bada amsa za mu zo mu tattauna amma hasilin amsar ita ce ita zinar da shi Abu Sufyan yayi a yaushe yayi ta a jahiliya don haka ba a kirga ta a matsayin aibi duk abin da kai a jahiliya ba a kirga shi abin da ba maka gori don ba haka ba wani kuma yayi abin da yafi naka shine yayi shirka waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da galibin yan shi'a ba su fahimta ba a lokacin da nake karantar da sahihul buhari a kaduna kamar shekara sha biyar da ta gabata mun rinka irin wannan gwagwarmayar in na faɗi wani abu aliyu ya aikata kaza wallahi a lokacin har bugo waya ake lokacin tun ana landline ma mun yi karatun kenan wata ran da daddare sai wani ya bugo waya mun ji a karatunka ka ce Aliyu ya sha giya uban waye ya ruwaito wannan sai na ce mishi uban Abdullahi Muhammad bin Isma'il al-Bukhari shikenan zagi amma amsa na bashi uban waye ruwaito sai na ce uban Abdullahi Muhammad bin Isma'il al-Bukhari na'am an taba zuwa wurin wata walima a lokacin giya ba a haramta ta ba abinda sai kasa ganewa kenan in Allah bai haramta abu ba to don wani ya aikata ya zama abin tarihi daga baya Allah ya haramta ba za a aibanta shi da wannan abu ba don san da yi shi ba haramun bane idan mutum ya abu a jahiliya daga baya zo musulunta ba a aibanta shi da wannan to amma su ɗan shi'a abin da suke riƙewa kenan sai su ce ai Mughiratu ibn Shu'ba kasur gumin barawo ne na faɗi wannan ni kaina a cikin karatun a lokacin a karatun Bukhari har ƴan Shi'a sai su ɗauki kaset ɗin sai su je sai su tara ɗaliban Ahlus Sunna sai su danna musu kaset ɗin sai su ce ga Albani malamin ku ne ko kun san malamin hadisi ne shi ma ya ce mughiratu bin shu'ba kasur gumin barawo ne a jahiliya sai su kyalkyale da dariya sai ɗaliban ahlus sunna wata ran suka yogayya suka zo suka same ni mallam ya kamata ka daina faɗin wannan magana don ana goranta mana nace ba zan daina ba har abada ba zan daina ba mughiratu bin shu'ba kasur gumin barawo ne a jahiliya sata shi ma professional sata yake don zai aiko maka ne bayan gaisuwa gashi nan zuwa rana kaza da haka in kana son zaman lafiya sai ka aika da wasu awaki da shaddoji to to ba zai zo ba kenan amma in ka sake ya same ka baka aiko da wannan dauko ba to in yazo zai kashe kai kashe matarka da ƴaƴanka da kowa kuma ya kwashe dukiya haka yake a jahiliya wannan karatu yana cikin Bukhari da Muslim to in ɗan shi'a suka ji wannan sai su kyalkyale da dariya sai su ce to wannan ana nan kan karatu shine kamar magana da na faɗa muku da safe an fahimta jama'a kowa ya ci tuwo da mumun salafiya miya ya sha amma mun wani karatu akan wani kana jin daɗi an jima kuma sai ka ji mun wani ya bata maka rai ana nan sai muka zo to ga Aliyu kuma an je wurin walima aka kawo giya kowa isha da aka sha shi kenan sai aka wuce aka ce ya wuce gaba ya limanci da yazo yana karatu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'buduna sai nace to kun ga nan ya bugu ne shi yasa yake yake tibka da warwara ba na bautawa abinda kuke bautawa kai muna bauta abin da kuke bautawa to kaga liman al'amari ya barkace sai nace saboda ya sha giya ne to wannan karatun kuma ran nan su waɗannan ƴan shi'an saboda Allah ya jarabce su a wannan lokacin in dai zan yi karatu sai sun zo su kuma ba za su hakura ba ba dan haka ba ba sai ku je lakum dinukum wani dini to amma ba za su hakura ba sai sun zo to shine ina dawowa gida sai aka lura yanzu ya dawo ya zauna sai wani ya bugo waya sai na daga to mun ji abin da kace Aliyu ya sha giya yau to uban wayewar rawaito wannan sai nace uban Abdullahi Muhammad bin Isma'il al-Bukhari sai yanke shikenan ba komai na ba shi amsa yaje ya karatu a Bukhari naka karanta ai amma san da aka ce Bughira bin Shu'ba yayi sata anan baya tambaya ko daga ina ne to kun ga wannan na daga cikin abin da yake hada mu da yan kungiyoyi shine ba su da adalci in ba su son ka ba su son ka in suna son ka suna son ka amma matsalar ita ce duk wanda yayi wani abu kafin ya musulunta duk munin abin to ba fa zai kai ga shirka ba ya kamata ku san wannan to kuwa in har shirka ba za a yi mishi gori a kanta ba to ba za a yi mai gori a kan zina ba ba za a yi mishi gori a kan sata ba ba za a yi mai gori a kan shan giya ba domin in ana maganar muni da girman laifin ne to shirka ta shi don haka wannan a takaice ita ce amsar da malamai suka bayar amma za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala domin wannan mas'alar ɗaya daga cikin mas'alolin da ta sa al-Imam Abubakar ibn al-Arabi yau shekara 800 ya rubuta wannan littafi al-Awasim min al-Qawasim في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ka samu wannan littafi ka karanta shi duk shubuhohi da ƴan shi'a ke kawowa sai da ya biya kwankwatse su hadda wannan akan irin wannan matsalar ibn taymiya shekara 700 da ta wuce ya rubuta littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'a wal qadariyya akan irin wannan matsalar al-Imam Ibrahim al-Wazir ya rubuta littafin al-Awasim wal Qawasim fi dhabb an sunnati Abi al-Qasim mujalladi 9 ne akan wannan da makamantanta a ƙarshe gashi aka samu wani gwarzon matashi professor ne yanzu a cikin aqida ya rubuta littafin Huqbatun min at-Tarikh saboda haka waɗannan matsaloli jama'a na kare mutuncin sahabbai da kuma bayyana wa mutane cewa su ba abin zargi bane dangane da abubuwan da suka aikata dan Allah da kanshi mai faɗi a Qur'ani cewa ya afallahu amma salaf Allah ya yafi abin da ya gabata shikenan tunda ya ce ya yafi abin da ya gabata a cikin hadisi manzon Allah ya ce al-islamu yajibbu ma qablahu musulunci yana yanke duk abin da ya faru kafin shi dan me zaka gorantawa da dan yayi kaza dan me zaka gorantawa da dan yayi kaza to aibantawar da suka yi mu'awiya cewa to ai ga hadisi ibn al-arabi sai ya ce a'a asali dan da ake da jayayya akan shine aka hana wani ya da'awar shi amma shi wannan ziyad to babu wanda yake da'awa akan shi ba wanda yake runto akan shi dan haka cewar da mu'awiya yayi kane shi ne tunda bai da abokin jayayya shikenan saboda irin wannan matsala ta faru cikin sahabbai wani dattijo ya rinka lallabawa shi ma waje yana wa wata aini yana saduwa da wata baiwa da ya je mata ciki wani saurayi kai yana zuwa yana saduwa da baiwar wani dattijo sai ya je mata ciki da ta haihu lokacin ta haihu shi ne baiwar ya rasu shi wanda ya cikin ya rasu shi ne baiwar surukin manzon Allah ne uban saudatu ne